أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم da kan karatunmu na tarih wato littafin nurul yaqin fi sirat sayyid musalli sallallahu alaihi wasallama muna nan a cikin badul wahyi inda yake cewa فبينما هو قائم في بعض الأيام على الجبل دم من كرنت وأنا ورين إندك أنت رسول الله إقرأ har zuwa inda yake cewa inda ya gasa ya dakari da abin da ya faru ta kai shi wurin warakatun naufal dan ibnu ammi khadija kamar yadda aka faɗe shi a hadisi sannan waraka ya da tabbatar masa cewa da ya ba shi labari abin da ya ce hazan na musu lazi nazzallahu ala musa cewa saboda shi waraka li'annahu yarifu anna rasulallahi ila anbiyayi huwa jibril ya riga ya san dan sakon Allah zuwa ga annabawan Allah shine jibril alayhi salam sai yake cewa ya laitani fiha jaza'a bi ma'ana shabban jalidan ina ma a ce lokacin ina da kuruciya da karfi na ba yanzu da na tsufa ba izi kurjuka qaumuk lokacin da mutanen ka su kore ka daga wannan garin min biladikal lati na sha ta biya garin da ka girma a ciki bi mu'adatin iyaka ta wani ƙiyansu gare su gare ka wai karahiyatin laka da ƙiyansu da suke ma hina ma tu ɗalibun bi ta giri itiƙadatin wajadu alaya abam lokacin da aka nemi su canja a ƙidojin da suka samu iyayensu a kai kamar yadda zuwa jisi da waraka ya ce ya laita ni fi hajaza izi kurjika qaumuk sai na sassa ce ta'awa mukrijiyahum yanzu za su fidda ni a garin yadda ake suna gani yanzu da ran da za a kore ni a garin nan sai ya waraka ce su ai ma ja ahadu muslima jita bi illa udiya wala in addaka ni yau muka an suruka na samu azzaran cewa ba wanda ya taɓa zuwa da abin da ka zo da shi mutane sai an ƙi shi to shine fastagar shine mai littafi ce fastagar ba sallallahu alaihi wasallam ma nusiba li qaumihi ma ma ya'lamuhu min hubbihim lahu littasafi bi makarimil akhlaq sai annabi sallallahu alaihi ya ga wato yayi mamaki abinda aka nasabtawa mutanen sa na cewa za su fidda shi bayan ya riga ya san yadda suke son shi saboda sifantuwansa da halaye na girma da gaskiyan zance har suka kira shi alami wa sidqil qawl hatta sammahu alami wa qala mukrijiyahum yace za su fidda ni warga ce lam ya tarjulun qattu min simaji tabi illa udiya imana ma ja adin min simaji tabi illa udiya ba wanda zai abin da ka zo da shi sai an ga an yi gaba da shi shine mai littafi ta wa qanna taqa bi zalika alqur'anul karim qala ta'ala fi surati ibrahim sai ya ce alqur'ani mai girma ya furta wannan zance wato abin da ya faru da annabawa na akore su yadda warakatun nafil ce ma ja ahadun bi mismaji tabi illa udiya da kuma yace izikurjuka qaumuk lokacin da mutane su kore ka ƙur'ani ya faɗi cewa duk annaba sai da aka kore su a garuruwansu a cikin sautin ibrahim yana cewa uzu billahi min shaitanir rajim wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina alqur'ani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga duniya cewa kafirai sun gaya wa manzanninsu ma'ana kowansu kafirai sai da suka gaya nasu manzan tunda a yanzu tibban sun ɗauko annabawa ne gaba ɗayansu har zuwa annabin ƙarshe qalat rusulum afillahi shak fadir zaka qalat lahum rusulum inna nu illa bashar misukum to shine wa qala zakul rusulihim la nukhrijannakum wallahi sai mu fidda ku sai mu fidda ku min ardina daga kasan kaga yadda aka fidda annabi daga makka kenan su ma shi kowanne da aka fidda shi aula ta'udunna fi millatina ko kuma zaɓin kawai da ya rage muku ku dawo hanyar da muke kai na bautan gumaka kafir annabi shaibu suna gama cikin sutul arafi a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala man alladhina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina kaga dai sharadin iri ɗaya da wannan na'am shi ma la nukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina na'am cewa lokacin da manyan gari suka ga annabi shu'aibu suka ce masa za mu fidda kai wallahi sai mun fidda kai ga lamul kasami ga nunin tauki la nukrijannaka ya shu'aibu nan ma la nukrijannakum min ardina na'am ga nunin tauki al mushaddada za mu fidda kai daga garin daga alƙaryar mu ko kuma ka dawo hanyar mu aulata uduna fi mata yadda su ma suka ce wannan aulata udunna na'am fi millatina na'am shine Allah ya wa annabawan wayu fa auha ilaihim rabbuhum lan hulikan zalimin na'am wala nuskinannakum al arda min ba'dihim na'am zalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi na'am
cewa kar ku damu za mu halakar da azzalumai kafiran kenan domin wal kafiruna humuz zalimun na'am
to wani tamami tasdiki waraka bi risalati rasulil akram sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda cikon gaskata gaskatawan waraka da sakon m- m- wato da manzancin manzo wanda yafi kowane manzanni dukkan manzanni girma al akram ira da amince ya tabbata a gare shi kala yace wa in yudrikani yudrikani yawmuk ansuruka nasran mu'azzaran wallahi in in dai ranar da za a kore ka nan ta riske ne a duniya na'am zan taimako zan taimake ka taimako wato irin na goyon baya taimako na iya ƙarfi na Mm.
bakin rai bakin fama zan taimake ka yana nufin ran da za a- annabi zai bar ka ga nan waraka ba wai ya san gaibu bane amma abin da ya faru duka annaba ba zai ki faruwa da manzon Allah ba dole ya faru sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad ila lirrusul min qablik alqur'ani na cewa sallallahu ba abin da aka gaya maka na wani zanci walau mai daɗi ko marar daɗi face an taɓa gaya manzannin da suka zo kafin kai in mai daɗi ne na ina son ka ina son ka yadda su abubakar suka gaya maka da sauran sahabbai masoya na'am irin sa sakan gaya manzanni idan kuma na kiyayya ne a kika nuna ba a son ka a faɗa a ce ba a son ka ba a son ka yadda su abuja da suka faɗi da sauran makiya an gaya manzanni da suka gabata da haka hatta ba zance na baka ba ko na aikin ne kamar na kora na'am yadda aka yi wa annabawan kai ma eh, yadda aka yi musu eh, aka yi aka yi aka yi maka haka aka yi musu na'am sallallahu alaihi wasallam eh summa lan yalbas waraka an tufiya bayan nan waraka bai dade ba sai Allah ya dauran sa ya rasu ba dade ba na'am a nan ne yasa waɗansu malaman tarihi da malaman malaman tarihin musulunci na'am suke sanya waraka a matsayin farkon ma wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sai da Khadija da ta kawo shi na'am wurin waraka din na'am tunda ta riƙa waraka samun labari duk da shi daman tun farko ya san annabi ne jira kawai yake shi ya ce mata makar ta yi aure za ta aure annabin ƙarshe shi waraka din na'am shi ya ga sai da Khadija cewa ka- maza da yawa sun fito mata daman malaminta ne kuma dan baffanta sun fito mata amma sai ya ce mata kar ta yadda ta yi aure wato ta bari eh, kar ta yadda ta yi aure ta aure ta jira ita ce za ta aure annabin ƙarshe annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa sallam so wannan sai ya tabbata haka da haka kaga eh, wannan kenan sannan eh, wannan shi sa ake ɗauka shi ne farkon wanda ya manta yadda ya rasu kafin wahayin ya ɗoru ya ci gaba bayan ya rasu kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin waraka ya ce ai na sai da Khadija ta tambaye shi na'am ya waraka ya ce ai na gan shi a aljanna na'am wato Allah ya girmama shi ya kamba ba shi cikin wani yanayi mai kyau sallallahu alaihi wasallam a wannan kenan a fatartul wahi wato daukewan wahi na dan lokaci bayan da ya fara sauka yadda ya zo cikin hadisin ibn shahab az-zuri wanda bukhari da muslim suka rawaita na'am da ya ce falamyan shab sun malamyan shab waraka an mata wa fataral wahayu wata taba daga ba sai wahayi ya dauke daga ba kuma zai ci gaba to wannan daukewan wahayi na'am bayan nan ya ce wa fatatul wahayi daukewan wahayi muddata na dan lokaci lam yattafiq alaiha al mu'arrikhuna ba duka malaman tarihi suka suka yi ittifaqi akai ba yadda mai littafi yace wa arjau aqwalin fiya 40 yawman ma'ana muddar abinda ake kira iya lokacin ko duration da turanci wato duration na fata na wahayi iya tsawon lokacin daukewan wahayi tsawonsa kwana nawa ne malaman tari ba su ittifaki kan kwana nawa aka dauke an yi ittifaki wahayi ya dauke tun daga hadisi muttafaqun alai bukhari da muslim sun rawaita ta hanyar ibn shahab az-zuri wajen shi tabi shi wannan ruwatun zubairu shi kuma wajen innasa sai da aisha a ƙarshen waye ce fataral wayu to kaga ya ɗauki amma kwana nawa ne waɗansu suka ce amma zancen da ya fi wa arjahu aqwalihim zancen su wanda ya fi rinjaye shine fiya arba'una yawman cewa kwana arba'in ne li yashtadda shauqur rasuli lil wahyi wannan lam din ba a wannan lani ana ce ta lamus sairura daukin wahayin sai ya zama shauƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta da zuwa saukowar wahayi wa karkana fa innal hada ishtadda bi hatta sara kullama ata zirwata jabalin badalau an yarmiya nafsahu min hazaran ko kuma har yanzu in lamun in ta zama lam sababiyya din ne saboda shauƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta zuwa ga wahayin ya sauko sai kuma hakan ya faru shi yasa yake wa karkani kenan fa innal hala ishtadda dan yanayin ya tsananta wa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kai ga hatta sara kullama atazir wata jabali duk lokacin da ya tsololuwan dutse a makka badalahu an yarmiya nafsahu min hazara min qadiyatillahi Allahu akbar sai ya ji kamar ya faɗo da kan tsororon dutsen nan in ta kama ma ya bar duniya saboda tsoron kada ya zama Allah ya yanke masa ne bayan da ya yi alaka da shi na wayi tsoron yankewa daga fadar Allah wannan yasa sai ji kamar ya faɗo da kan tsoron dutsen nan sai ya ji an kirshi ya Muhammad anta rasulullahi haqqan sannan ya tsaya sai kamar ya faɗo din da kan tsororon dutse sai ya ji an kira shi an ce ya Muhammad an tarsullah hakan da gaske kai manzon Allah ne ba da an arahu ni'imata bayan ya nuna masa ni'imarsa al-kubra wacce tafi girma shine zaɓensa da risala wahiya ita ce ikhtiyaruhu zaɓensa li an yakuna wasitatan bainahu wa bain khalqi dan ya zama wasita tsakanin Allah da halittar Allah fa yatabadda lahu al-malaku sai mala'ikan ya bayyana masa qailan yana mai ce masa wato mala'ikan ma kaga kan bayyana masa kenan a wannan lokaci da yake kan dutse ya ce masa anta rasulullahi haqqan da gaske kai manzon Allah ne ma'ana ka nutsu karka damu fa yadma inna khadiru a lokacin sai hankalinsa ya kwanta ya nutsu wa yarja amma azama alaihi sai ya koma ya gabarin abin da da ya azama zai yi na faduwa daga kan tsururuwan dutse din hatta aradallahu an yuzhira lil wujudi nurad dini har lokacin da Allah ya so ya bayyana wa wato samuwa gaba ɗayanta hasken addini fa'ada ilahi wahayi wahayi ya dawo shine aka ce wata taba alwahayi yadda zo cikin hadisi audatul wahayi dawowan wahayi fa bainama huwa yamshi wata ran yana tafiya wannan lafazin shi ma zo cikin wancan hadisi da muke faɗi na bukhari da musulmi fa bainama huwa yamshi wato cikin ƙarin ruwayan ibnu shab az-zuri inda ya yanzu wataran yana tafiya a sautan sai ya ji ƙara wannan riwayar har yanzu Jabir dan Abdullahi ya rawace ta al-Ansari wanda da ita yake hujja cewa ya al-Mudassir ita ce farkon sauka saboda shi gani yake kaman wancan an dai sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani ganin mala'ika ma'ana farkon abin da ya sauka bayan mulakati da mala'ika na farko bayan saduwar da aka fara yi da mala'ika na farko to shine bayan fatartul wahi tabbas ya mudassir ne sauka shine na biyu to in kace shine farkon da ya sauka ma'ana bayan fatartul wahi kenan amma kafin fatartul wahi kam ikra bi sunan bikal ladhi khalaq ne farkon ya sauka shine fa bainama wa in shutra yana tafiya bayan da wayin zai dawo din kenan istami sautan sai ya ji murya minas samai daga sama farfa ilai basarahu sai ya daga ganin sa zuwa ga sama zuwa ga inda ya ji muna fa izal malakul ladhi ja'ahu bihira sai ga mala'ikan nan wanda sai ga mala'ikan nan wanda ya zo masa kogon hira jalisun yana zaune bainar samai wal ardi tsakanin sama da ƙasa ya ya ciki tsakanin sama da ƙasa faru'iba minhu wannan sai ya sai zama ya firgita sallallahu alaihi wasallam da ganin mala'ika kamar yadda muka faɗi a baya jikinsa nan bai saba da ganin mala'ika ba yau ne wannan karon ne gani na biyu bayan wancan gani na farko a jikin na bashariya amma haƙiƙatul muhammadiyya ai tafi mala'iku ma jalala ta fi dukkan halittar Allah jalala amma jikin dole yana da hukunci irin na bashariya duk hukunce-hukuncen bashariya zai hau kansa na yanayi na firgita yanayi na in ya ga abin da bai taba gani ba shi jikin amma za amma hakikanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin sa babban sirrin Allah ya fi mala'iku duka jalala faru'iba minhu litazakkuri ma fa'alahu sai ya firgita da ganinsa saboda tuna abin da ya aikata masa a farko filmar ratul ula na farko na sashi karkashin fukafukinsa da ya aka daɗe din nan ya sashi har ya gumi sallallahu alaihi wasallam tuna wannan din faraja sai ya dawo gida wa kala yana cewa dassiruni dassiruni kaga wancan zuwa na farko zammiluni yake cewa zammiluni zammiluni fa zammaluhu hatta zahaba anu wara'u hatta zahaba anu ra'u hatta zahaba anu ra'u summa akhbar khadija ta faqal takarkashitu ala nafsi zuwa karshen hadisi nan kuma dai kuma san ta dassiruni dassiruni nan ma kulullube ni haka yake nufi kulullube ni kulullube ni kaga yawancin ya yar muzammil wannan yar mudassir a dassiruni dassiruni fa anzalallahu ta'ala alaihi sai Allah ya saka sa ya yar mudassir kun fa anzir ya kai wanda ke lulluɓe da mafi kumta shi fa'anzir ka yi gargaɗi wa rabbaka fa kabbir hazzaran ai hazzirin nasa min azabillah tashi kai gargaɗi ka firgita jama'a daga azabar Allah in lam yarji'u an gayyihim in basu dawo gabarin wato wannan bata nasu ba wa ma kana ya abudu aba'um da abinda iyayensu ke bauta na gumaka wa rabbaka ubangiji ko fakabbir ka kamba bashi ka girmama sunansa Allahu akbar kai kabbara wannan almudassir kenan aya uku wanda su suka ai hussa hu bitta'zim ka kebance shi da girmamawa wala ta shi kuma hu fi zalika gairi kar ka hada shi da wani shi yasa bai ce wa kabbir fakabbir rabbaka ba wa rabbaka wahdahu fakabbir wa rabbaka la gairahu fakabbir dama in an kawo mafuli kafin irin wannan aka ba da umarni to ana nufin shi kaɗai ban da wani shi sai kamar da cewa wa iyaya farhabu wa iyaya fattaku ni bai ce farhabu ni kawai ba bai ce fattaku ni ba a iyaya ni kaɗai farhabu ni ku ji tsoro wato kar ku ji tsoron wani na kenan iyaya fattaku ni kaɗai ku ji tsoron kar ku ji tsoron wani nan ma wa rabbaka ubangiji ga shi kaɗai kenan fakar birka girmama kar ka haɗa shi da wani a irin wannan girmamawa sallallahu alaihi wasallam wasiyabaka tufafin ka kuma fada hirka tsarkake su idan kullu gajin tsarki na tufafi da tsafta litakuna musta'iddan dan ka zama ka shirya tsaf liluqufi dan tsayuwa bayna yadayhi la gaban Allah iz la yaliqu bil mu'min an yakuna mustakziran za mu tsaya nan saboda lokaci sai mun sake da insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم